alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإليك راجع يسر لنفسه to idan mutum yau ya ce ku yanga lin- a- kun- suna wato kuna shirka da kai da mutum kuna kamfani sai ka je ka sayo ku yanga amma sai wata dan kansa yalla yana so ke masa hidima ne ko kuma ya tafi sai ya tafi shi ne amma bai tafi tan ba walil kana ji ko to sai ya je siyo falil آخر ردها a cikin kudin fasa kamfanin ya je siyo to eh to shi a harin shi ɗayan abokin ya samu irar da ya ce a maida ta cikin kamfani tun da kai da ka zo ta baka tafi ta ba a ya gane ko shi wata iya da kudin kamfani ko don hidima ko don idan ya tafi ta amma bai tafi tan ba to shi abokin ya samu ya ce to ban yadda ba a maida ta cikin kamfani eh in ya ga dama kuma lamu lamu ya hari ne in ya ga dama kuma ya ji kenan ka rike ya ya zama kudin sa yaran ta ma kenan Na'am.
ka tunda ai da kudin sa a cikin kamfanin
إلا للوعيد sai dai idan dama kai ka zo da idan ka tafi ta ne bi izini kuma kuma shi maka izini kai to in haka ne ba shi da dama ya ce in kasu kuma ya ce a'a a sa ta akan bari wanda bai da wannan damar
وإن ودي جارية للشركة بإذنه to idan yau kuma dama da aka zo ku yangar ka gane ko ta kamfanin eh wato wato siyo ta aka yi ta shirka da ya siyo ta kuma dama ta kamfani ce ba siyo ce dan kansa ba a ta kamfani ya siyowa Na.
sai kuma ya kai masa izini kai abokin tare kace je ya tafi ta to sai ya tafi ta kuma ta yi ciki ko ba ta yi ciki ba kuyimar Na.
kima za a yi maka kai ka biya ta da wanda ya tafi ta ko kuma gashi nan أو بغير إذنه ko kuma ba izini da ya maka ba izinin sa وحملته amma sai kuma da ka taɓe ta amma fa ta yi ciki kuma to وإبادته sai a kai ta yamma dole shi ma kima za a yi maka kai aboki da ka taɓe ta a yi maka kima ka biya ka ta zama taka وإلا idan ko ba ta yi ciki ba da ka taɓe ta فللآخر إبقاؤها to ya samu shi dan ya ce to yanzu a bar ta a kamfani أو مقاومتها ko kuma a yi tayayeniya a ce to shi kenan ko mukawa to a ce kawai a yi mata kima ko ka biya ko kuma tayayeniya wanda ke tayayeniya a ce to shi kenan yanzu ku yangan nan kai da ka taɓe ta nawa za ka siya ce na siya dubu daya ni kuma ce a to na dubu daya dari daya kai kuma ka ce dubu daya dari biyu ni kuma ce dubu daya dari biyu da hamsin kai kuma ka ce haka har sai an ji duk tsaya karshe to a duk wanda ta tsaya to shi kenan anan za ta tsaya
وإن اشترطا نفي الاستبداد fa'ina nun فإذا نون idan kuka shirka kamfani kuka hada za ku yi amma sai ka ce da abokin shirkar ka karkai komai sai ina nan ni ma na ce kai ba ba za ka komai sai ina nan sunan da shirka ina na kenan ba kamar wacce ba ta kuma ce ba kan fawara kai duk abin da garama kai ni ma duk abin da garama yi amma wannan kai ba za ka yi ko ba sai ina nan ni ma ba zan yi ba sai kana ita ce shirka ina na
وجاز لذي غير وذي غيرة an yi tabiqa ala shirkati fil firahi ya halatta yau kana da tsuntsu na da tsuntsuwa ai gane ko Na'am.
ba hada su idan sun haihu abinda suka haifa mu namu ne da ni da kai amma banda kaza banda shanu banda duk waɗanda banda su sai tsuntsu aka ce me yasa aka ce eh shi tsuntsu idan ya haihu ba dan ba zai rayu ba sai uwar da uwar suna suna rabu. amma yanzu kaza in ta haihu ko ba mijin sai ta sai ta take kike kanta shi ko tsuntsu ba haka yake ba sai da uwar sun haɗu sai kowanne yana yi To, tunda kai ka kawo namiji shi ya kama shi to ba dama kuma ya idan sai kowanne yana kawo gudunmawarsa sannan zan zai rayu to shi za ka ce in tsuntsu ne ya halitta amma in kaza ce ko su dabbobi haka sauran su irin sarakuna su to wannan banda wanda zai shi zai iya yaɗansa ba sai tare da gud- gudunmawar namijin ba وانشر لي ولك fawakalatun wa sharikatun ina da ni idan mutum ne yau kuma sai ce da kai ka je ka siyo abin nan ni da kai ka gane ko Na.
to ya tun da ya tura kai ce ka je ka so to wannan tun da ya ce da kai ya wakilta ka ne kuma kuma har ila yau kuma shiriki ne har ila yau Na.
tun da wakilci ne shiriki ba da maka sai da izinin sa ba za ka sai da abin da aka siyo ba sai da izinin sa tukuna shi wanda ya saka ai ka kamar ran sa ba kudin sai kenan ko Na.
kudin ya baka yace ka je ka so ni da kai to wakilci ne ya tun da ya ce ni da kai Na.
wakilci ne kuma shirka ce
وجاز وانقل أني إن لم يقل وأبي وهلك ya halatta ka ce da abokin tarayya ka ce je ka ka siyo abin nan na dubu daya karanta min nawa kudin Na.
to ya halatta amma kai ya ce ni ko zai ni zan sai maka idan aka yi haka a salamun jarawa ba ta kenan ya zama shi rance ya jawo amfani don haka ne bai halatta ba a kawai ce karanta min amma bai ce ni zan sayar ba in ya faɗa haka to shine bai halatta ba وليس له حبس to idan mutum ya ce ka siyo min ni da kai kai da kai ya ka siyo ba za ka ce kuma ba zan baka ba sai ka bani kuɗin a'a in ka kawo kawai sai ka sai ka sai ka kawo kamfani ko sai ka bada mu'amala muna sayarwa sai dai an ya kula wa habis ha sai dai idan shi da yake ka siyo karanta kudin amma in ka kawo ka rike sai na baka na kudin to wannan fa rahali bakar rahani to ta zama kamar jingira aka ce ma'ana yanzu idan shi wannan mutumin da yake ka je ka so sai ya mutu to kai tana hannunka ba za ka kawo ta wajen magana sai ka ce ni ne a hasbi ha kai ne mafi kemin da ka san ka san haka jingira take idan abu yana hannunka mutumin ya mutu ko aka yi maka bilidi to wanda abu wanda abu yake hannunka shi ne a haƙuri haƙo kai ma kai ne kai ne a haƙuri haƙo kuma kamar ababin jingira yake saka yan asalafa ga yalla mushtari idan mu yanzu kuma wani mushari ne ya ranta kuɗin ba ba ba ba mushari ne kai ne amir kai karanta kuɗin kace ga kuɗin nan je ka siyo ya ga shikenan kace ka je ka siyo mana ne da kai ko abin da kace to ya halatta ka ba ka ba ko wani ma janabi ne saboda kai bai kuɗin a ce ajiya sona ku je ku bi to ya halatta illa lika basiratul mushtari sai dai idan abin da da na bada kuɗin kai da mu mutum ne wanda ka yi shiriki duk wanda yaje ba zai siyo kamar da za ka siyo ba ko na ce shi mutane sai da bada kudin ce ka je ka zo ni da kai to ashe kenan shi da na ranta kudin nawa ai na samu amfanin da in na jini ban samu shi da ara haka ba ashe ashe rancen na yi mu amfani a to bai halatta ba tunda ba shi shi mutane yana da basirar da in an je ba wanda zai samu a bi irin sa kaza ko wanda suka yi ciniki to tunda haka ne in dan wannan ne to ni ma bai halatta ba da kudin ranta maka ba kuma sannan dan in an zo saboda akwai wani dan fa'ida da na samu a jerin tunda ne Allah saka wa ujbira alaiha to idan aka siyo abu kudi a kudin kamfani ba an garba akan da shirka ne
in yi tara shi an bi suƙihi ga shi da gina matar inda ya zo a kasuwar sai ne siyo kamar inda ya ke zo da misali kayan gwali sai ka ji kasuwar yan kaba a yi ne ko? to iso ya zo a kasuwar su kenan to na kamfani ne in ya tuka ne zai kaso kwari bantun kwari to iso shi a nan to wannan ne ya kanan kawo tun da ya zo a kasuwarsa abin da kamfani ne la lika safarin amma ba wanda ya zo zai yi tafiya ba cikin zafi da zan yi da sun je wani gari suke so je can suna bukata ba dan wannan na jiyar wannan ba za a shi a cikin kamfani ba wakin ya ko kuma sabo shi wa abin ya ce na siyo shi na nina wani dan kiniya na ajiye shi ne idan ya zada in siyar za ka yi tutu shi ba za a shi a cikin kamfani ba wa ghayruhu halilan lam yatakallam min tijjari amma shi da abin da za ka ce ba za a shi a cikin kamfani ba kai abokin sanda za ka yi abin kana nan ya ce na siya ne zan yi tafiya ko na siya ne zan kiniya kai kuma kana nan kuma ka saba cinikin wannan abin ba kai magana ba ita ya to baka da magana
wa hal wa fil suqaqi to an ji aka so su ko to in ya sai ma a loko shi ma haka yake shi ma dole sai an karfa dole sai an sashi a cikin shirka la ka baiti amma ban da wanda sai a gida wannan in sai sai a gida in sai nasa ne ba wata magana aulani dan suka biya mu da wannan saka wajazat bil amali to ita suka ta halatta ba da aiki mu zo mu rinka aiki muna kwadago ana ba mu kuɗi muna tarawa ya halatta amma sharadin sa idan ta hada aiki ya zama gini idan ta muke duk gini muke ko duk noma muke aiki ya zama iri daya au talagama ko bazancin juna ni na gini kai kana falansa ai bazancin juna ne hada muke ko to duk wannan ya halatta wata gawa ya fihi kuma suka yi daidai a cikinsa ba kai zama aikin da kai ba wai sai wai sai ni daidai da a gwargwadon aikin ka gwargwadon ladanka ni ma haka idan nawa aikin ya fi naka to a to kar to gwargwadon naka za a baka a bani gwargwadon naka kana ce kuma aikin da wani ya fi na hada araba kuɗin daidai a'a kowa wai ta saba sai kowa ya daidai gwargwadon aikin sa a baki nasa ya halatta au ta qaraba ko kuma a'a akwai dan fifiko kaɗan amma aka ce za a raba daidai shi ba komai wa sagat ta'awun amma bai zama a cikin aiki akwai taimakekera da cikin hada kan da makai a yin wannan aikin duba kuma ya halatta wa in bi makanain kai fa ko da aikin ba guri ni na yi anan kai kana a Zariya. aka ce farki ba yi ba wani farki da tsakanin kudin da ake karba ba komai sai a kamfanin haka mun ka kudin wa fi jawazi irati kullin alatan to wai yanzu idan za a yi ya halitta kawai kowa in za a yi aikin gini ka fito da wuka da idan ita tana da ake yi na na burgiloli shikenan ka fito da naka na fito da shikenan kai shiru ka ce kowa sai marka aikin wasu ijarihi min al'ahari ko kuma a'a da ka kawo sai ka ce ni da zo da wukata da sandan nawa na ce ni da sandata da wukata rabi na wani rabi na baka haya kai ma rabin ka ce ka ban haya haka za a yi aula budda min milkin ko ko a'a ba ruwa mu sai dai duk gaba daya da da da da wukarka da sandan ita tana tare za mu hada mu siya aw kira'in ko kuma tare za mu je karbo haya awila sai an yi haka sannan sannan kika sai ana ta milani haka adabi baini isharaka fi dawai kamar likitoci da su masu haɗu su rika aikin likitanci suna ba da magani ana ana suna kare kuɗi ya halatta shi ma
wa za'idaini fil bazaini ko kuma ma- masu farauta ne su kai da shaho ni da shaho ko kai ni da shaho kai da kare da abin da ba samu mu rinka rabawa ya halatta وهل وقد افترقا kai wai yanzu ko sun rabu ni farauto barewa kai ka farauto bauna ya ha yayi رؤية ko kuma a iftar kadin ma'anarta ni ina yi a wannan jajin kai kana yi a wancan jajin haka ake ni iftar kadin kenan رؤيت عليه har wasu mana wani a ce ko haka ne yayi haka وهابرين shekari kazi ya halatta kuma masu haka masu tono da kaji mahadu mana haka kasan shi ne kusan jahiliya to muna shi wato jahiliya da suke binne mutum sai abin da shi da dukiyarsa in fata waye ce waya bawa Allah to mace bane manta kai mu mu hada kai muna kana muna tono ta mu hada mu raba ya halatta ko in ومعادير za mu rubuta tono dinare ko gwal ko wani abu da muna hada muna tonowa mu hada mu- muna shirka ya halatta ولم يستحق وارثه baki yadda to idan ana aikin fa ba a tono wani abu an ana taramu sai ɗaya daga cikin ɗaya abokin shirka sai ya mutu to baka jinsa ba ya ce ni na gaji wannan abu ya gaji wannan aikin ba ba abin da ba tsoro komai ba abin da ba ba wani gado da zai yi فأقطعه to الإمام imami kuma shi zai kai ce to in ya ga dama ya ce magajin ya ci gaba in ya ga dama ya ce wani zo ka ci gaba
وقيد بما لم يكن to can fa da muka ce da kai magaji ba zai gada ba idan ba ba fara fito da wani abu ne amma an fara fito da wani abu to magaji da zai gada in ka fara ganin natija ta fara fitowa to magajin da shi zai gaje shi ولزمه ما يقبله صاحبه to fa idan muka shirka da ni da kai fa abinda sa idan ne muka shirka za mu rika yin aikin kwadago sai ka je ka samu wani wani mai mai gida yake ku zo za ku yi min gida mun gida ku gida min gida sai ka je kai yarjejeniya da mai gidan to sai ka fita kama ni na ce ba ba wai sai lalle za a yi ba sai in za a yi yarjejeniya ba sai kana nan ina nan ba In ka je kai shi kenan ni ma na je na yi ta kama ka
ولمانه haka na idan na je muka karɓo abin kamfanin na je na ce ba ka nan na je na karɓo mana sai aka sace sai da ni da kai za mu biya asara ta kama kamar da tele muke yi sai da karɓo yadi sai aka sace to dan sai mu hada wuya da ilimi kai ba inda ba tsara وعند فاصلة ko ko mu rabu da da karɓo yadi mutane guda goma da na zo sai kace to to gaskiya ni ba daga wannan mu raba aikin nan ka dauki biyar kai dauki biyar yi da kara ba shi kenan mun raba ba an daina kamfani kace kai ka dan kana sai kana ki aka sace naka ni ma sai na biya a hada biya da ma asara ta sace ni tun da sace na karɓo ai tare na karɓo mana na'am sai sai tana naka وألقي مرضك يومين to idan kuna shirka da kai da mutum kuna aiki kuna tara kuɗi sai dan rashin lafiya da kwana biyu kama ko tafiya وغبته ko ما ko tafiya kwana biyu ta kama to wannan ba ba za a ce wai sai an biya in kai sai an biya ka kai ba a'a sai ka sa ladan ka a cikin aiki ba za ka ce a wane maka naka ba wannan ba komai sai a jefa da shi لا إن كثر a kan da zama ta yi yawa in yana da yawa ya haru kwana uku to wannan fa ba za a lissafa da wannan ba wannan kai ba za ka shiga ciki ba sai ka sai ka- sai a ware maka aikin ka wannan wannan sai an biya ka kai abokin yi kai kwana uku kana yi ko saboda kwana uku kai kwana kamar kwana biyar to ba za a ce wai a jefar da su ba kamar yadda za a jefar da kwana biyu
وفسد في قراءته to idan aka ce kuma idan an yi kwanan ya haura kwana biyu ko kwana biyar ne za a je an shaɗa cewa za a jefa ba za a lissafa ba to in ai aka yi mana shirka shirka ɓatacciya ce in an shaɗa ta haka تغيير الآلة kamar mutum ne aka ce za a yi shirka amma kai za ka kawo ala da yawa mai daraja kuma ni ko ba zan kawo komai ba shi ma aka shaɗa haka shirka ta ɓaci
وهل يلغى اليومان kan yi haɗi to yanzu ai mun ce idan kwana biyu ne a yi sai a jefa da ruba ba za a lissafa maka da su ba ko amma kwana da yawa ne za a lissafa maka ko to sai aka kwana goma misali to a cikin kwana goma ai kwana biyu da mu an ce a jefa da su to za a fara kwana biyu a jefa da kwana biyu kwana takwas kenan ko ba a tunda an kai har ya haru kwana biyu kwana goma za a lissafa baki ɗaya ce shi za a fara kudin kwana goma shi ne tara da lullushi
وبشراكهما bin zimami بالزمام.
haka na kuma ana shirka shirkatin zimami ita ma ɓatacciya ce wacce ce shirkatin zimami أن يشتريها بلا مال shi ne sai abu ba dukiya amma sun zama kenan kaya zama aslim ni wa aslim haka shi bai halatta ba mu zo mu sai abu da ni da kai kai baka ba da kuɗi ba ni ban ba da kuɗi ba ai wancan da muka wuce goma a baya abin da muka zo muka siye shi ka gane ko ka lamunce lamunce ka ko wannan ko baji muka zo muka siya kai baka ba da kuɗi ni ban ba da kuɗi ba ka lamunce lamunce ka a kuɗin a wajen biyan kuɗin to shine wannan aka ce ka- karanta mun naranta maka kin bai halatta ba وهو بينهما wai a ce abin yana da tsakanin su su biyun da suka siya shine an yi tara bila ma to shine aka ce shi ma wannan wannan shirka ba ta siya ce وكبيء وجيه ما لا حامل bi juz'i bi ribihi shi ma bai halatta ba mutum ne mai daraja a gari wanda kowa yana sai ya siya abu a wurinsa sai samu wani kudin wani talaka wanda shi ko in ya zo da kayan sa za a siya da arha sai mai ji wajihin nan sai ya karba ya siyar masa da shi aka sai da abin da daraja amma za a ba shi riba kaza aka ce ɓatacce ne saboda mai akwai tadlis ai ya nuna kamar nasa ne to jiya kamar nasa ai abin zai kara daraja wanda da ba shi ne ya siyar ba da ba haka za a siya ba to shi za ka ce wannan tadlis shi za ka ce mai halatta ba
وكثيرا وذي بيت وذي دابة ليعلموا إن لم يتساووا الكراء وتساووا في القلة shi ne mai halatta وتعادوا الأخية shi ne abin da aka ce abin da ta mai halatta ba kenan mutum ne yau sai yana da dutsen duka Tsiran.
sai yana da ɗakin da ake ajewa وذي دابة sai kuma yana dabbar da take juyawa tana tana nukan sai aka haɗu suka yi shirka ليعملوا suka ce za su yi aiki da shirka ta zama tuku إن لم يتساووا amma fa da za a ware kuɗin dutsen nukan da kuɗin ɗakin dutsen nukan da kuɗin dabba ko ne aka ce a ɗauke shi haya haya kuɗin ba ɗaya ba ne ka gane ko amma su da suka zo sai suka ce sun bar su a kuɗi ɗaya za su raba riba iri ɗaya to bai halatta ba to gashi yanzu sun haɗa ya kawo dutsen nika an kawo za a shafon kuma ya kawo dabba an nika kuma gashi an kawo lada an bayar kuma sun raba an kawo dubu talatin an basu kwanar dubu goma goma ya za a yi Shi ne.
وتساووا في القلة shi ne suka yi daidai a kala suka raba suka raba dubu goma goma وترادوا الأخية to kaji abin da za yi sai a ce sai a koma a ce to yanzu a a karanta mana mu ji da a ce karɓa haya za a yi kowanne nawa za a karɓa aka ce to da- daban-daban za a yi shi wannan dutsen nika a yi karɓe shi a dubu goma sha biyar shi shagon aka bai da a dubu goma ita dabbar aka bai da a dubu biyar in ka da nauke nan ba dubu talatin kenan ba ai su dama ita suka raba sai a ce to kai mai dabba ya ce kai naka dubu biyar sai ce ba wa mai dutse suka dubu karama su dubu biyar dama shi na sai sha biyar aka ce in ka kai kiwo dama wannan dubu goma su dama shi dubu goma ya karba to shi da talatin aka ne su kenan sai kowanne sai a duba gwargwar nasa zai karɓi nasa na haya zai karɓa abinda abinda abinda ya kamata ya karɓa in ba tunda tunda tunda kowanne wani ya fi wani to haka za su raba
وإذا يترد أمل رب الدابة فالقلت له sufa wa alaihi ولا إجراؤه ka ba abin da rai yau kuma da aka zo a su wadannan mutum uku da mai ɗakin nika da mai dutsen da mai dabba sai aka ce kai mai dabba kai ne za ka yankin ma shi sai dai shi ne ya rikan yi komai da kukuna kukuna zaune to duk abin da aka samu nasa ne shi kawai abin da zai biya kudin haya na gida ya biya kudin haya dutsen nika abin da zai kira mai mai dabba shi abin da aka samu nasa ne وقل على شريك فيما لا ينقسم أن يؤمر.
أو يبيع ai idan mutum yanzu kuna misali kuna da abin da ba zai rabu ba kamar kuna da injin nika sai kace ku zo mu rinka aiki sai ce shi ba zai ba ya ce to ka zo ku yi ka rinka yi tare in ba za ka yi ba ka siyo da wanda ko ka siyo masa ko ka siyo da wanda zai rinka za su rinka aiki aikin tare tunda ba za a iya tsaga shi ba a ci gaba a more shi idan ka ai ba za a yi haka ba ko to dole ko ka zo ku yi tare ko kuma ka siyo da wanda zai yi كذي سبل kamar shi ma wannan kamar mai gidan ƙasa ne إن وها idan ya mutum ne kuna da gida ɗaya a sama ɗaya a ƙasa sai rufin nan sai ya rauni sai aka ce ka gyara ka ce ba za ka gyara ba مم.
don kan sama ya faɗo sai aka ce to ko ka gyara ko ka sayo da wanda zai gyara shi ma ka za a yi masa
وعليه التأليق kuma kai mai gina ƙasa kai za ka rataye abinda zai tokare ƙasa saman nan har a gyara ruhu والسقف kuma kai za ka yi rufi domin gida baya zama gida sai da rufi saboda idan za a yi gida aka ce wannan mai bene wannan mai ƙasa to mai ƙasa shi zai rufu domin shi ne domin gidan sama zai zama gida sai ya rufi saboda shi zai dake din nan kai kuma ka zauna can sama وكرس برهال haka na kuma mai gidan ƙasa ma shi zai sha shi zai rinka yashi masai shi ne malam suka ce a wannan da ibi ne haka ne sai dai da rinka haɗa suna yi tunda yawa wannan sai da ibi ne wannan nan tun malam لا سلم ha ba tsani ba wai ce wai mata takala wai ba na kasa zai kawo mata takala da kai za ka hawa mata takala ka ka rinka hawa kan- kai za ka yi wato mata takala za ka yi na hawa ba shi zai kawo ba mai gidan kasa zai kawo ka ba kai za ka yi wa- ba kai za ka hawa ba وبعدم زيادة الألو kai gome kai kuma na sama kaka kada kai ƙarin tsawo yadda za ka yi cutar da na kasa kai ma zai hana ka ka ji za ka yi sai dai mai إلا الحبيب sai dan wani abu ne dan kaskani wanda ba zai cutar ba to dan ka ce za ka dan ƙara ko ya ce bai zai ba sai a yi وبالسقف للأسفل idan kuma ka zo ana rigima tsakanin mai gidan sama da mai gidan ƙasa sai mai gidan sama yake shi rufin nasa ne ko kuma na ƙasa yake nasa ne to mai gidan ƙasa shine mai rufi don gida baya zama wa gida sai da rufi saboda ka rufin na mai gidan ƙasa ne وبالدابة liraki biha idan aka zo aka ta dabba dabba ga wani na janta ko wani na korata ka gane ko to duk aka kai mai na san mai mai na kan dabba yake tasa ce mai korata yake tasa ce mai jan sai yake tasa ce to duk wanda yake kai tasa ce na muta'alliqin bil a jar ba da wannan kirkirar zami ba wanda da yana kirkirar zami aka ce sai dan al'ada ta nuna a garin nan inda kaga mutum kan ina cewa yana ja tasa ce tun da al'ada haka ta nuna to sai a cutar tasa ce tunda akwai al'ada ta gari
wa in aqama ahaduhum rahan iz ab- abaya falgallatu lahu to idan kuma yau dutsen nika ne sai ka zo ka ce da abokin wato kuna kuku ne kaje ku bi ku zo mu gyara dutsen nika ran barin nika suka ki sai kaje ka gyara kai nika aka samu kuɗi ya za a yi falgallatu lahu to to to gala gabaki da sa da sarwa su uku sai dai wa yarsuya minha ma anfaqa shi kuma amma sai a cikin abin da ya a nan zai diba ko sai an biya shi abin da ya yi abin da ya gyara din nan ko da mun ta lalace ko to abin da ya diba a cikin a cikin duke za a diba ba ba wuyaye bane abin da yake diba da a ce kudin ba zai kai ba ba za a ce sai sun biya shi ba ayan gane ko riba da aka samu a nan za a diba a biya kudin da ya aikin sa in kudin ba su kai ba to ba za a biya dan sun ji ai ba mun ka saka ba amma an za a raba riba yanzu tunda dai hadda gaba ɗaya za a raba ta a cikin a biya shi kudin sa da ya na aikin amma ba za a ce ba ta kansu ba ba ba za a dora su akan wuyayen su ba wa bil idni fi duhuli jari li islahi jidarin wa nahwihi Allah ya san yadda nake da kowa.